Thank you.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا محمد رسول الله مولانا مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول النبي مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد
So, so come on.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم نعم
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يثبت المسيح ابن مريم وإنه ومن يرضي منها ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wa'annan wa'anda suka ce Allah shine masihu dan maryama wato annabi isa to hakika sun kafarta sun kafarta sun sun bar hanyar musulunci haisu ja'aluhu ilahan bigiran da suka sanya annabi isa a rayawarsu ya zamo ilahu ubangiji wa humul yaqubiyya su ne wasu turkatun minan nasara su ne wani bangare daga cikin nasara da ake ce musu yaqubiyya wanda su da awarsu in an ce Allah to sai suke zat- suke ran cewa wai shine annabi Isa wanda su a gurin su suna ganin uwa shi Allah shi ya sako shiga cikin Isa dan Maryamu dan haka sai suke ce masa Allah to shi sa Allah ya ce wa'annan haƙiƙa sun kafarta sun kafarta ba ma nasara ba da duk wanda ya biyo wannan layin domin shi nassin alkur'ani al'ibratu al'ibratu bi umumin lafazi la bi khususus sabab ko da ayat ta sauka ne akan wasu to amma abu ne wanda yake ana rufin umumi da abin duk wanda ya zo irin wannan aikin to shi ma wannan abin ya kafarta ya ya zama ya, ya tabbata a kansa dan haka duk wanda ya raya wani mahaluki ya ce masa Allah ko mutum ya raya cewa ya faɗi wani bawa daga cikin bayan Allah mutum ya ƙudurce cewa ko Allah ne ya tsofa a cikinsa to wannan ya kafarta ya kafarta ka dubi wani mahaluki ka ce masa Allah ko ka ƙudurce a zuciyarka cewa kamar ko ai Allah ne a cikinsa wannan mutum ya kafarta ya bar hanyar la ilaha illallah la ilaha illallah bata zo da haka ba ita la ilaha illallah nafi ce da isbati a ciki korewa ta yi sai da ta kore komai duk wani wanda za a dangana masa wani tasiri ko wanda za a dangana masa wa uluhiya to sai da ta kaɗe shi ta shafe shi ta tabbatar da Allah ta tabbatar da dukkanin wani iko ga Ubangiji shi yasa a cikin hadisin nan na Bukhari wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa asdaqu kalimatin qala hasha'iru kalimatu ladin mafi gaskiyar kalma da wani mawaki ya faɗa shine wato maganan nan ta labibi wanda yake cewa ala kulli shay'in ma halallaha batilun dukkanin wani abu wanda ba Allah ba batilun ne ma'ana ba haƙiƙa bane duk abin da ba Allah ba kullu ma halallaha kullu shay'in ma halallaha batilu Allah kadai shi kadai ne matabbaci amma duk wanda ba Allah ba batil ne shine kullu shay'in halukum illa wajhahu shi yasa ba yadda za ka kalli makhluki ka ce masa Allah ko ka bashi tasiri irin na Allah wanda ya haka yin haka kafirci ne yan uwa sai ana kiyayewa yawa shi tauhidi ba aka ake sa ba ka kalli wani abu ka ce in ka kalli wani abu kana da awar wani bawa daga cikin bayan Allah da cewa Allah ne ko hakikanin sa Allah ne to mutum ya kafirta wanda la ilaha illallah duk wani abu wanda ba Allah ba to samuwarsa ba hakika ba ce da can babu shi da ka zo ka gan shi to wata ran zai zo kuma zai kare ba tabbas bane shine maganar shehu da yake da yake cewa yake cewa wato wal insanu ma'ama mahama alat martabatuhu fa huwa mazharul la haqiqa shi mutum duk inda martabarsa ta kai komai girman sa a gurin Allah to mazhari ne mazhari kuma ba haqiqa bane shi yasa babu yawa bashi da wani tasiri ba za ka dangana musu komai ba rayuwarsa ba haƙiƙa ba ce, Allah samuwar Allah ita ce haƙiƙa, haƙiƙa ita ce matabbaciya, ita ce shi ne mai awwalu shi ne mai asiru, wannan sai samuwar Allah. Amma duk wani abu wanda ba Allah ba, to wannan ba wato ba shi da tasiri ba za ka liƙa masa uluhiya ba ko wani tasiri sai Allah. Shi yasa sai ana kiyayewa. To shi ne Allah ya cewa yake cewa kul faman yamluku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam. Kul ka gaya musu ya Rasulallah, faman yamliku, ai wane ne zai iya iji wani lamari daga lamarin Ubangiji, in arada an yi likal Masiha na Maryam, idan Ubangiji ya nufin zai shafe Isa ɗan Maryamu wa ummahu da mahaifiyarsa wa min fil ardi jami'a da wanda yake ban ƙasa ga baki ɗaya. Idan Ubangiji ya niyyar tafiya da su ya shafe su wane ne zai iya iji zai iya zai iya iji wannan lamarin daga Allah shi ne yace ai la ahada yamliku zalika babu wani wanda zai mallaki wannan walau kana almasihu ilahan da a ce masihu isa dan maryamu ubangiji ne la qadara alaihi da ya samu ikon yin haka walillahi mulku samawati wal ard mulkun sammai da kasai na Allah ne ma'ana duk abin da yake cikin sammai da kasai halittar Allah ne, ikon Allah ne, kuma bayan Allah ne Allah shi yake tasarrufi da su, wa ma baina kuma da abin da yake tsakanin sammai da kasai ya haluku ma ya sha'u. Allah yana halittar abin da ya so, abin da iradarsa ta nufa, abin da ya nufa, shi kenan wannan abin shi yake kasancewa sai ya halicce shi, don haka halittar annabi isa kasancewarsa babu uba haka Allah ya so yadda ya so kuma kamar yadda kuma ya so ya halicci annabi adam shi kuma babu uwar babu uba inna masali isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakunu kawai kalmar kun ce wallahu ala kulli shay'in qadir shine malai ce wallahu ala kulli shay'in sha'ahu la qadirun Allah mai iko ne akan dukkanin wani abu da ya nufi shi na'am shi yasa kaga nan wajen wato nan da yace sha'ahu ya nuna ƙudurar Allah wato tana ratiyuwa ne akan abin da yake mumkini amma ba abin da yake kamar wajiba da ko mustahilatu ba sai abin da yake mumkini yawa yanzu ba za su iya cewa ubangiji yana da iko tafiyar da kansa ba a'a wato ikon Allah bai rataye da wannan ba yawa sai dai abin da yake mumkini abin da yake mumkini shine duk abin da ba Allah ba yanzu yana da ikon da zai iya tafi da halitta ga baki ɗaya shafe su ya zo kuma da wasu wanne yana da ikon da zai yi haka na'am wa qalatul yahudu وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير نعم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يهود da nasara suka ce ai kullum minhuma ma'ana kowanne daga cikin su tsakanin yahuda da nasara kowanne suka ce nahnu abna'ullahi ai mu suka ce wai su kamar 'ya'ya ne na Allah ai ka abna'ihi wai ai su kamar 'ya'ya ne na Allah fil qurb wajen kusanci wal manzilati da kuma daraja wa huwa ka abilatur rahmati wa shafaqati suka ce wai Allah kamar baban su ne a wajen jin kai da kuma tausasawa wannan faɗin Yahudi ne da Nasara suka faɗi haka, shi yasa su suke ganin, kamar yadda ya faɗa a cikin wata ayar, laisa alaina fil ummiyi na sabilun. Su Yahudi suna ganin su kashe kowa su mutsike kowa suna ganin wannan babu komai duk abin da suka yi sun yi daidai babu wani kamu a kansu. Saboda su suna ganin ai su masoya Allah ne kuma su kamar 'ya'ya ne na Allah. ko ku a'a nan da yake nahanu abna'ul layi ma'ana nahanu abna'u an jiyaqil layi sai aka shafa mudafin din su ƴaƴan annabawan Allah ne saboda haka wannan sai ya tsare su suke ganin su ƴaƴan annabawa ne saboda haka babu komai a kansu su Allah yana son su su ne musu ya Allah saboda haka wannan ne sai ya sanya su da su biyayya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ba saboda in ka duba dukkaninsu su yahudu zuriya annabawa ne duk asalinsa daga annabi Ibrahim ne. To shi ne Allah ya ce, Kul ka gaya musu ya Rasulallah, falima yu azzibukum bi zunubikum. Idan dai kun raya haka, kuna ganin ku ‘ya'ya ne, kamar ku ‘ya'yan annabawa ne ko ‘ya'ya ne ga Allah yadda kuke rayawa, ko kuma ku masoya Allah ne ya Allah ba zai azabta ku ba. To me yasa Ubangiji yake azabta kuma da sababin zunubinku? Ai da yawa Ubangiji ya azabta ku, yanzu ba gayi can ba a cikin kihu da da ubangiji ya ce faktulu anfusakum Allah ya zuban muku ya sanyo muku wani irin duhu kuka dinga kashe kawunan ku sai da aka kashe yahudu wajen dubu saba'in wannan ba azaba Allah ne muku ba ko ku a'a da da kuka da aka hana ku su a ranar asabar kuka ki hannuwa kuka yi Allah ya ce kunu qiradatan khasiina nan ma Allah bai azabta ku ba ko fa a'a lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina nan Yahuda na Banu Quraiza da suka ki imani suka warware alƙawarin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya aka yi musu ba da izinin Allah shugaba sallallahu alaihi wasallama ya je gare su da baki ɗin su aka dinga yayyanka su ba ana musu yankan rago gaba ɗaya duk wanda ya balaga daga cikin su sai da aka yayyanka shi ƴaƴansu kuma da matansu suka zama bayin musulmi to idan kun ce ku masoya Allah ne ai ku ƴaƴa ne ga Allah me yasa ubangiji yake azabta ku da sababin zunubin ku duk wannan abin da aka muku ai sababin zunubin ku ne kuma ai a raya ku kuna rayawa in ma kun shiga wuta za ku zauna ne wa gurgudan kwanakin da iyayenku suka yi suna bautar dan maraki to wannan ma ba azabta muku bane me yasa me yasa ubangiji yake azabta ku da sababin zunubin ku bal antum basharun mimman khalaqa bari dai an ku kuna da cikin jinsin mutum min min jumlatu man khalaqa daga jim wato jumlar wanda Allah ya halitta min al-bashar daga cikin mutum lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim duk abin da yake ga mutane yana gare ku abin da yake kan sauran mutane kuma yana kanku dan haka ku kuna cikin jumlan mutum ne kawai zancen cewa ku ‘ya'ya ne ga Ubangiji yadda kuke rayawa ko ku kuma soya Allah ne wannan ba haka ba ne, ku mutane ne. Yawwa, saboda haka shi mutum duk yadda yake mutum ne, in ka ga ka fifici ɗan uwansa mutum sai da tsoron Allah, inna a karamakun inda lahi a taƙakun babu wanda wani fifiko da kai da ɗan uwansa a a ƙa'ida a taƙakun. Wanda ya fi tsoron Allah, wanda ya fi ka tsayawa da addini, wanda ya fi ka kula da janabi na sayyidina rasulullahi wanda ya fi ka amfanar bayan Allah wannan shine mafifici ya gafiru liman ya sha'u almagfirata lahu Allah yana gafarta wa wanda ya so yin gafara gare shi wai azubu man ya sha'u ta'zibahu yana kuma azabta wanda ya so azabta shi la ikraba alaihi babu wanda zai ce masa danne ya gafarta wa wanda ya so ya azabta wanda ya ga dama ba wanda ya ce me yasa kai haka ai muna ganin da ya ubangiji ai da kaza kai a'a kawai ya fa'alu ma yuridu ko ya fa'alu ma yasha'u yadda ya ga dama haka yake a cikin mulkin sa shi yasa Allah yake abun tsoro shi yasa duk wanda yake al'arifun billahi masanin Allah ya ci ka sanin Allah za ga ci ka tsoron Allah shi yasa da yawa za ganin shehu yana ce mana kowaye kai ka ji tsoron Allah kada ka miƙa ƙafa kowaye ƙafa ganin damar tsane to ganin damar tsane sai ya sanya ka cikin masoya shugaba sai ya sanya ka musulmi sai ka zama na Allah shi kenan ganin damar tsane ikon tsane ya fa'alu ma ya sha'u wa ya hukumu ma yuridu wa ya fa'alu ma yuridu fa'alu ma yuridu shi yasa ka ga nan wajen da yawa shewon ana karanta musu alqur'ani dukkan da ake karanta wa shewon alqur'ani ana zuwa wannan ayar fa'alin lima yuridu sai shehi ya fashe da kuka ita kuka ita kuka ita kuka zai ce ku duba ku ji abin da Allah yake cewa yana fa aikata yadda ya so subhanallah walillahi mulku samawati wal ard mulkun sammai da kasai na Allah ne wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su wa ilayhi al-masir makoma ta tabbata gurin ubangiji na'am
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير نعم فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna haqiqa manzanmu ya zo muku wa huwa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidul wujud sallallahu alaihi wa sallama yubayyinu lakum shara'i addini yana bayyana muku da shari'u na addini duk abin da ya zamo na na addini shugaba yana bayyana muku da shi shi yasa ba abin da annabi bai yi bayanin sa ba yadda ya tabbata a cikin hadisin turmubi hadisin salman bin al-faris yake yake cewa qad allama nan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kullu shay'in hatta al-qira'ata yace shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da mu komai annabin mu ya sanar da mu hatta al-qira'ata har yadda zaka je ka kama ruwa kai bawali ka zubar da najasarka sai da shugaba ya koya ma ga yadda zaka yi ba kawai za ka faɗa ban ɗaki ka zara wandanga ka je ka biyan bukata ba a'a sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma ga yadda za ka yi komai sai da shugaba ya bayanin sa shi yasa ka ce ba- wani abu na lamarin addini ya jahilce ka baka da hujja ko na lamarin shugaba komai annabi yayi bayanin sa shi yasa ka nemi sani gurin masana lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallama ala fatratun min rusuli a cikin zamanin yankewar ma'aika iz lam yakun bainahu wa baina isa rasulun domin babu wani annabi tsakanin annabi shugaba sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi isa babu wani annabi wannan shine zance wanda yake rajihi wa muddatu zalika muddar lokacin tsakanin annabi isa zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama 560 sana shine shekara 560 ma'ana karni shida daga annabi isa zuwa ga shugaban mu sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani annabi ba an taƙulu ma ja ana min bashirin don kada ku ce iza uzurtum idan an azabta ku ma ja ana min bashirin wala nazirin wani mai bishara ko wani mai gargaɗi ai bai zo mana ba ma ja ana min bashirin wala nazirin wani mai bishara ko wani mai gargaɗi bai zo mana ba kaga a nan wajen kamar yadda muka yi bayani ranar juma'a cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci shugaba sallallahu alaihi wasallama da sunaye dewa a cikin alqur'ani wanda yawan suna yana nuna girmaman lamarin abu in ka ji abu ya ce sunaye da yawa to alamar wannan abun akwai girma gare shi to balantana Allah ka je na ta ambatan wannan kasaitaccen bawan nasa da sunaye daban-daban ya kira shi bashirun nazirin gashi ana ya kira shi nuru ya kira shi sayyidina muhammad ya kira shi ahmadu ya kira shi haqqi duk ya kirawo shi to ka san lamarin shugaba da girma yake shine Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nazirun haqiqa mai bishara kuma mai gargadi ya zo muku fala uzra lakum izan kun ga a yayin nan bakku da uzuri idan Allah ya kama ku bakku da uzuri tunda Allah ya turo da bashirun ya turo da nazirun kawai tunda ya bishara ji tunda ya gargadi ka hannu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai wa minhu ta'azibukum daga cikin ikon nasa akwai azabta ku in ya ga dama sai ya azabta ku illan tattabi'uhu amma in ba ku ba annabi ba ga annabi nan an zo muku da shi in ba ku bi shi ba to Allah zai iya azabta ku saboda lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina wato Madina cike take da Yahudu akwai su Yahudu na Banu Quraiza akwai na Banu Nadir akwai kuma na su Banu Qainuqa wanda su Banu Qainuqa ana zaune da su ma cikin Madina amma kuma dukkanin su shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari da su amma kaga daga ba duk suka warware alƙawarin shugaba sallallahu alaihi wasallama haka su ma nasara kaga nasara na jarana kaga daga baya sun zo su ma wajen shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga shi ne ubangiji yake ta- ake ta magana a cikin haƙƙin su don su dawo su biyo shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am waje ala musa وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
wazkur katina iz qala musa liqaumihi yayin da annabi musa ya faɗa ga mutanansa ya qaumi ya ku mutane na uskuru ni matallahi alaikum ku tuna ni'imar da ubangiji ya a gare ku iz ja'ala fikum anbiya anbiya'a a yayin da ubangiji ya sanya annabawa daga cikin ku wannan wata ni'ima ce da Allah ya bunu Isra'ila a unguwa ɗaya sai ka samu annabi kamar saba'in sai ka samu wa annabi ƙani annabi amminsa annabi babansa annabi abokinsa annabi su haka Allah ya bunu Isra'ila wannan abin kuma sai ya tsare su sai ya hajjabe su ya hana su sallama manzon Allah haka shi ne Allah ce idda ala fikun anbi anbiya'a waja'alahum muluka kuma ubangiji ya sanya ku sarakuna ai ashaba hadamin ya sanya kuma abuta hadimai wa hashamin da kuma bayi haka suke ga su annabawa ga su kuma ma'abuta bayi dan bayan an halakar da fir'auna bayan abin da ya faru ya faru kaga daga baya yadda ubangiji ya musu mutum ɗaya sai ka same shi da kuyangi da bayi yanzu kamar annabi sulaimanu annabi sulaimanu yana da mata sun kai ɗari annabi dawudu sai ka sami a cikin annabi sai ka samu ɗaya daga cikin annaba bunu isra'ila yana da tsakanin mata da kuyangi kamar ƙwaya dubu annabi sulaimanu ba a rana ɗaya ce zai zai je wa iyalansa ba su su ɗari su su ɗari wa atakum malam yu'ti ahadan min alalamina Allah kuma ya ba ku ya zo muku da abin da bai ba wa ɗaya ba daga cikin talakai shine nan yace minal manni ya zo muka da kamar darba wani abu ne yadda ka san zuma haka yake aka dinga ruwansa daga sama ana zubo banu isra'ila wasalwa da kuma salwa wasu irin tsuntsaye ne gasassu ne kuma ba faɗin yi ba Allah ya dinga zubo musu su daga sama wa falakil bahari Allah ya ke lokacin da fir'auna ya biyo su zai halaka su Allah ya buɗe musu ruwa bacin ya buɗe musu ruwan kuma aka aka turo da wata irin daraya daga Allah ta zo ta busar da tekun suka hau kai suka wuce duk wannan baiwa ce Allah ya musu shi yasa wato yaba yaba ko ubangiji ya ma baiwa yana da kyau ka dinga yaba masa Allah yana son godiya shi yasa kaga wato baiwar da Allah ya banu Isra'ila sai ka ji a cikin Alqur'ani ubangiji yana yawan ambatan da atana wannan baiwar a yaba masa sai ka ji yana cewa ya bani Isra'ila suru ni mati allati an'amtu alaikum ku banu Isra'ila ku ambace fa ni'imar da ne muku wani wajen ka ji Allah yana cewa wazzakirhum bi ayyamin layi ka tunasar da su da kwanakin nan da aka musu ni'imomi shi yasa in Allah ya ma ni'ima ya ma baiwa ka ambace ta ka gode wa Allah babbar godiya kuma babbar godiya idan Allah ya ma ni'ima ka sarrafar da ita ta hanyar da ya dace shine babbar godiya in Allah ya ma wata baiwa sai ka sarrafar da ita ta hanyar da bai dace ba to baka gode wa Allah ba yanzu babban baiwar da Allah ya mana babu baiwar da Allah ya mana irin da Allah ya ba mu annabi banu isra'ila an keta musu ruwa an saukan musu da nama daga sama an saukan musu da darba an yi musu kaza an sanya annabawa cikin su an sanya sarakuna duk baiwar da aka yi musu Allah yana ta yana ta su da su yaba masa akan wannan baiwar baiwar da aka yi mana ƙwaya ɗaya ta ninninka wannan baiwar ba za ma ka faɗi baiwarsa ba ita ce baiwar da Allah mu ya ba mu annabi shi yasa da Allah ya ba mu annabi sai muka zama mutitita dukkanin al'ummatai sai wannan al'umma sai ta fama al'umma banu Isra'ila saboda me saboda annabi sai Allah ya fifita al'umma annabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa babbar godiyar da zamu wa Allah da wannan baiwa da ya mana shine sai mu biya ga sayyidina Rasulullah mu ba annabi abin da shugaba ya zo mana da shi ya nuna mana to anan za ka tsaya ya zama duk aikin ka duk ahwalinka ya tafi akan aikin annabi dama wannan shine sufanci shine sufanci yawa imtisalil awamir wajtiwa wajtinabun nawayi yadda shi Tijani ya faɗa ka bi umarnin ubangiji ka hannu gabarin hana hannun ubangiji min haisu yarba la min haisu tarba ka bi umarnin ubangiji inda Allah baya son ganin ka kada ya ganka abin da yake so kayi kayi abin da baya so kayi kada kayi wannan shine lamari kuma ka jawu ruhin ka ya jawu zuwa ga fana'i da soyayya zuwa ga danabi na sayyidina rasulullahi to idan kai haka to ka yi godiyar da Allah ya ma kenan amma muddin ba kai haka ba to ka wato baka gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya ma ba sai kuma ni'imar da Allah ya ma ta ji ta lafiya in yaro kai kuruciya to ka sarrafar da kuruciyarka cikin bin Allah idan ka sarrafar da shi cikin bin Allah bakin ka ta sarrafar da shi cikin bin Allah shine man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗi alheri ko kai shiru ya zama duk ka dinga aunawa duk abin da zai fito daga bakinka alheri ne in zagin wani ne in yi da wani ne to kada ka faɗi shi kai shiru wannan shine sunnar annabi wannan kuma shine tsari na annabi dan shi in baka fi tsari na shugaba sallallahu alaihi wasallama ba to baka da wata kima fa gurin Allah shi Allah sai ka bi masa annabansa sai ka bi tsarin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama ya kauni
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa yace ya ku mutane na wato a a cikin harshen Allah Musa yake ga mutanansa su banu Isra'ila bayan an halakar da Fir'auna yace ya ku mutane na ku shiga ƙasa wadda take a batsarkacewa allati kataballahu lakum ay amarakum bidukhulaha wa hiya sham wannan ƙasar da Allah ya umarce ku da shigarta ita ce sham an kira ta da al'ardul muƙaddasa saboda ƙasa ce ta annabawa. Yanzu ita ce dai wannan Falasɗin ɗin nan da ake fi tashin hankali a cikinta, nan wajen gari ne a ƙasanta Allah ne kaɗai ya san irin annabawan da suke kwanci a wannan waje, waje ne mai daraja, waje ne mai kima gurin Allah. Wala tattabdu ala adbarukum, kada ku juya kuna masu ba da baya aitan hazumu hauful aduwi kada ku raya ku ku karaya don tsoron makiya saboda a lokacin akwai jababira a cikin ita Ab- Abdul Muqaddasa din ubangiji tabako tabaraka wata'ala ya umarce su da su shiga to kuma sai ya zama kuma suna tsoron shiga wanda daga ƙarshe dai ba su biyu zuwa ga wannan alƙawarin da aka yi musu ba fatan qalibu hasirina yace sai ku biyo hasiruna hasirina kuna taɓaɓɓu fi sa'ayukum a cikin ayyukanku na'am قالوا يا موسى إن فينا قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون qalu ya musa suka ce ya musa inna fiha qauman jabbarina ai a cikin ta akwai wasu mutane wanda suka gabadira wato min baqaya adin wanda suke daga cikin ragoyar adawa duwalan wanda suke masu tsayi ne ai da wuwa ma'abocin ƙarfi ne wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha suka ce mu gaskiya ba za mu shige ta ba sai dai in waɗannan jababirin sun fito daga ciki Allah ne sai yace su shiga duk sun manta irin ni'imar da ubangiji ya ba su fir'auna a lokacin ba gallaza musu yake yi ba amma ubangiji ya halaka musu da shi yanzu kuma a harshen annabi Musa an zo an ce shiga wannan arzul muqaddasa din kuma su ce ba za su shiga ba karshe ma dai suka ce fa in ya haru junina idan su waɗannan jabadira sun fita daga cikin al'adul muqaddasa fa inna dakhiluna to haƙiƙa mu masu shiga ne zamu shige ta saboda shi yasa sun suke daddama aka kai aka aka aka aka aka da musu umarni wajen shiga sai suka ce izhab izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna sai suka ce wa annabi Musa kai da ubangijin ga ku shiga ku je ku yaƙe su mu ba za mu je ba muna nan haka banu Isra'ila suka faɗa shi yasa inda za ga zaka jinjina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duniya ba ta taɓa ganin irin su ba ka sahabbai ba su da sanin cewa an fito yaƙi ka ga miqdad bin al-aswad abin da ya faɗa kenan yace ya rasulullah wallahi ba za mu gaya ma irin abin da mutanen annabi Musa suka faɗa wa annabi Musa ba da suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ka je kai da ubangiji da ka shiga za mu shiga shine ibnu mas'udin yake cewa wato akwai wani wani martaba da Miqdad bin al-Aswad ya samu lokacin da ya faɗi wannan magana yace ina ma ni na samu wannan daraja ya ce min duk abin da yake cikin duniyar nan saboda san da ya ga shugaba wannan magana yace ya Rasulullah ba za mu yi ma irin abin da banu Isra'ila suka yi wa Annabi Musa ba mu za mu yaki tare da kai duk inda ka shiga za mu shiga Ibn Mas'ud yace sai na ga shugaba fuska ta canja yana haske yana wani irin farin ciki ibn mas'ud ya ce ina ma ni na samu wannan daraja alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah Allah Allah Allah ya taimake mu Allah ba mu albarkar annabi Allah ba mu albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallama karanta mu Allah ya ba mu albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma alhamdulillah wato a wannan rana ne ta 28 ga watan Ramadana na wannan rana na lahadi hijira 1445 muka kawo ƙarshen wato wannan majalisi namu na karatun tafsiri wanda yau kwana 28 kenan muna wannan majalisi haka mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ubangiji ya mana ba abin da zamu ce wa Allah zauna karatun tafsiri gashi ana ta yi gashi kuma alhamdulillah cikin ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala gashi an zo karshen wannan karatu sai kuma Allah ya ƙara maimaita mana wata shekara to kaga wannan ya isa daga babban ni'ima mu gode wa Allah subhanahu wata'ala domin kaga kamar yadda aka karanta a cikin tafsiri gashi Allah yana tunasar da waɗansu ni'iman da ya musu da Allah ke cewa su bani Isra'ila uzkuru ni'matillahi alaikum da Allah ya cewa ku tuna ni'imar da ne muku saboda haka shi kullum bawa so ake ya dinga tuna ni'imar da Allah ya masa ba wai karka gaba ka da kuɗi ba ka ɗauka ka ga kawai ai kai kuma rayuwa ka ta zama wata irin rayuwa a kullum shi bawa yana cin ni'ima sai dai ta gode wa Allah subhanahu wataala kaga tun da aka fara azumin nan alhamdulillah muna ta kai azumin nan cikin koshin lafiyar ba a ce ga wani abu ya zo ba wanda ba za a ɗauki azumi ba ba a ce ga wani abu ya zo ba wanda ba za a zo a zauna a yi wannan tafsirin ba da Allah ya mana lullufi a jikinmu muka zo muka ta azumin nan muna muna ta wannan tafsirin kuma gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan tafsirin sai kuma Allah ya kuma ya ƙara maimaita mana wata shekara saboda haka muna fata yadda muka zauna a yanzu to Allah ya sa mu sake dawa wata shekara mu sake zama bijai sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu sake dawowa mu sake zama a ta sauke wannan tafsirin a yi sauka dubu ma Allahu akbar ko ko illa ma sha Allah eh kuma muna addu'a ga Maulana Shu Al-Harazimi Allah ka da masa rahama Allah ka da Shu Al-Harazimi rahama Allah ka da shi rahama kuma muna addu'a ina addu'a ga babban yayanmu kuma shi malam mahadi Allah ƙara masa lafiya Allah ƙara masa lafiya shi malam mahadi ai a matsayin shi yake shi mahaifinmu ne a na kawo yar hadiya na ba na ce yar kaɗan shi akan kula a yi abuwa ya ce ni ubanku ne ya faɗi gaskiya an ce kabir ikhwati bi manzilatil abi babban dan uwa yana yana masaukin uba shi shi ma da uba ne ubanmu ne matsayin shehi yake sai ya ce ni ubanku ne sai ce aka kalla haka yake kai babanmu ne wallahi ka faɗi gaskiya saboda karamci irin nasa da san yan uwansa da yake sai ya ɗauko sandar shehi sandar da shehi ya bashi wallahi sai ya ɗauko sai ya miƙa mu ya ce ka je ka riƙe wannan sanda saboda haka yin sandan ma tana nan a gurina na ɓoye ta idan da wanda zai mallake ta to sai ya bani miliyan daya ko sama ma da miliyan saboda haka Allah saka masa da alheri Allah ƙara masa lafiya shi ma halifa sai ji kawo Allah ƙara masa lafiya Allah ya sa ya daɗe a duniya mai ta amfanuwa da shi ya tsufa ya tsufa tukub tukub a dinga riko shi ana ajiye shi a wannan zawiya Allah ya haka ya albarkacin manzo Allah da ya'yansa baki da Allah ya musu albarka Allah ya musu arziki Allah ya musu arziki kuma ina addu'a addu'a wa take hasatan ga abna'u shehu mazan su da matan su Allah ya ba su kuɗi Allah ya ba wa 'ya'yan shehu kuɗi zama masu kuɗi su dinga hidima irin yadda shehi yake yi shehi mai kuɗi ne shehi ba talaka ba ne shehi ya ciyar ya shayar ya tufasar ya ba da gida ƙasa aka yabo aka bayar kuɗi ne saboda haka shehi fuloniya ne ko ce shehi tiriliyan ne saboda haka shehi mai kuɗi ne shehi ba talaka ba ne shehi ya ciyar da mutane ya sha da mutane ya tufasar da mutane in aka shigo gurin nasa kullum haka yake yana ebo kuɗi yana ba mutane yana ebo kuɗi yana ba mutane har lokacin da ba zan manta ba shi yana asibitin mala aminu kano ran da aka kai shi wallahi yana kwanci akan yana zaune a a gadon asibiti wannan ina gurin da bayan magariba bayan isha muna tsaye a gurin kawai sai ya kai ce kai yana zaune haka ya ce ungo ku ba yaran nan ba fa yaran ne a gurin ba amma saboda zuciyar ta saba da alheri sai haka zai ibo kudi yana cewa ungo ku ba yaran nan ungo ku ba su saboda zuciyar ta saba da alheri
to saboda ka Allah ka ba wa ƴaƴan shehu kuɗi kuma su dinga irin abin da shi yake yi na ciyar da mutane da tufasar da mutane da ba wa mutane gida Allah ya haka albarkacin manzan Allah
to yanzu za mu ba mu sunan shi ya addu'a a cikin addu'a da da yin addu'a ga ɗan uwa kamar ku ga magabatan da su koma zuwa ga Allah da matafiya da sauran muna da yan uwa da suka yi tafiya dukkanin su Allah ya dama da su lafiya albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am bismillah kuma haka nan ayi addu'a ga iyayen mu mata da suke cikin gida da sauran iyayen mu ma eh? da sauran iyayenmu mata wanda suka rasu yau shekara ɗaya kenan da kwana ɗaya ɗaya daga cikin iyayenmu ta gidan nan mahaifin malam ibrahim a shafa allah ya mata rasuwa yau shekara ɗaya ina zaton da kwana ɗaya to ita ma a sanya ta cikin addu'a akwai ita ma wata daga cikin makociya wato sarka ce gurinmu ita ma yau ne ta rasu wato ita ma a sata cikin addu'a da mu kanmu duk dai a mana addu'a dai Allah samu cika da imani bukatun mu Allah biya mana da marasa lafiya baki daya to addu'a a sata cikin addu'a
صلاة الفاتح غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم Allah ya saka da alhairi Allah ya ƙara shi wa karama dan nan da muke tare da nan kowa da nasa da ya koma ga Allah Allah ya gafarta masa wannan zawiya ta mu Allah ya ƙara mata albarka halifa da ƴan uwansa Allah ya ƙara musu albarka duk abubuwan da aka roƙa Allah ka amsa musamman bayan Allah da suka koma ga Allah irin su babar mai ashafa irin ta wannan suruka tamu da ba su daɗe da koma ga Allah ba Allah ya jaddada musu rahama Allah ya gafarta musu kuma ta mu ta zo Allah ya ba mu fatima ta sa'ada sai kuma sai dai arabi wannan majalisi da ya mana Allah ya saka mana da alhairi Allah ya saka masa da alhairi ya yi mana kaimi ba kaɗan ba Allah ya saka masa da alhairi duk wanda aka ce ayi wa addu'a to wannan ai kamar ta hasil hasili ne ko ba a ce komai ba ubangiji Allah zai biya su wannan ba zan mance ba a gidan shewa ciko an taba taro da la'asar muka je shehi ya je an gama komai sai shehi bai ce komai ba sai shi malam mudi salga Allah ya da masa rahama sai ce ya faɗi sunan shi ya ce malam wani baka ce komai ba sai shi ya ce ai duk kun gama komai da abin da za a faɗa an faɗa ya ce a'a so muke dai ka ce komai ka ɗan ce wani abu sai shi ya ce to tunda an ce sai na ce sai ce wannan guri ko zuwa aka yi aka zauna ba a ce komai ba hidimar da aka yi a gidan nan ya nuna gidan shewa tebu ya ce Allah ba zai bugu nan haka ba ko ba a zo an ce za a yi tara a yi gina wani abu ba ko kun tafi ba kowa to sai Allah ya turo wasu rijalin sun yi aikin saboda haka wannan kamar tahsil hasil sai malam mudi sarga sai ce to ba gashi ba da ba kai magana ba gashi ka faɗin magana ta dunkule kowace to saboda haka wannan magana da sai ji arabi ya faɗa alhamdulillah Allah ya saka musu da alhairi Allah ya ƙara wannan gida albarka shi kuma mai ashafa Allah ya dawo da shi lafiya da shi da halifa hidimar da suke mana a wannan zawaya Allah ya tsare mana na akwai yan uwan shehu da suka rage baban mu Bala Ali Tamasili da ya uwarsa Hajiya Batulu su suka rage a yan uwan shehi wanda suke uba daya Allah ya ja mana kwanan su Allah ya ƙara wa rayuwar su albarka da cikin gida mata da suke ta hidima su ma iyalan shehi da iyalan yan uwansu Allah ya kara musu lafiya Allah kuma ya ja kwanan su abinda duk suka haifa Allah ya kara musu albarka shi malam mahadi Allah ya kara masa albarka da manya manyan almajiran shehi wanda a hakika sun dafa a rayuwarsa Allah ya saka musu alheri irin su malam Mustafa su malam Abubakar gashi muna tare su ma ba za a manta da su ba suna daga cikin jagororin ainihin wato halara tamu su baba direban shehi su malam Su'adu duk da aka gansu to sai an tuna irin hidimar da suka yi wa shehu Allah ya taka musu da alhairi kamar yadda shi irin halifa yake ba sai an faɗi kowa ba kowa da maziyarsa da irin wanda Allah ya masa amma a sani dai malla ya shukurun nasa la shukurullah dole mu faɗa mu gode musu da wanda suke ɗawainiya kuma a hannun zawiya musamman hadimai kamar yadda na faɗa ran nan mana a shafa masu tsare mana baburan nan da masu kula da zawiya Allah ya saka musu da alhairi a rinka kula da su kamar halifa ya wani dan tambihi na ji daɗin sa suna tsare babura ba komai ake ba su ba amma idan kai musu to ka kyauta duk wanda ya zo ɗauka ba an ci a ba da wani abu ne amma yana da kyau in ka ɗauki wani abu ka bayan ihsani ne eh yana da kyau eh to ka ji halifa ya ce wata ran sai sarasa ma abin tafiya gida abin da za shi da abin hawa in sun tashi to ina da kyau do Allah in an dan abu da inda dan nan nauyi a dan kyauta ta a ba su yana da kyau dan koyo sai da aka sace babur koyo din nan ba dai anan ba amma akwai yanda daga shiga gida kafin ya fito aka dauke abin hawa yana da daraja amma suna kare mana su ya kamata a kula a kyautata musu ubangiji Allah ya saka da alheri na'am to na'am to alhamdulillah Allah ma ma
An. An. An. An.